أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وصحابته البرة الكرام ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين الحمد لله يومنا biyar ga watan Ramadan na shekarar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda haka shi daidai da shida ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da biyu a cikin wannan masallaci mai albarka za a ci gaba da gabatar da tafiyar jiya mun tsaya kan ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa auku bi ahadi ufi bi ahadikum wa iyaya farhadu Allah ta'ala ya kira bani Isra'i gaba daya cewa ku kuno ni'imar da Allah ya masu wanda ni'imar nan ta kai kala goma kamar yadda muka faɗa jiya kuma ya ce su cika alkawarin shi Allah din alkawarin shi na imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma zai cika masa alƙawarin su nan zai ba ka aljanna kuma ya ninka masu lada har ninki biyu to sai Allah ta'ala ya cigaba da cewa aminu ko an karanta ta kuma na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به na'am ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون Allah madaukakin sarki yake cewa wa aminu bima anzaltu ku yi imani da abin da na sauka musaddiqan lima ma'akum shi kuma abin da na sauka din mai gaskatawa ne da abin da ke tattare da ku na daga littafin attawa da kuma littafin injila wala takunu awwala kafirin bi ko kada ku zamto ku ne farkon wanda zai kafirce ma alqur'ani wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan kada kuma ku musanyi wani dan amfanin duniya kankani a madadin ayoyina wa iyaya fattaqun sannan kuma ni kadai ku ji tsoro na ni kadai wannan wato aya ta kunshi abubuwa ta yawa da yawan gaske sai dai a takaita su wajen bayani cewar ku yi imani da abin da na saukar da ahlul kitabi Allah ta'ala ya su ne yahudawa da nasara wanda ah, har yanzu akwai yahudawa a duniya har yanzu akwai nasara a duniya tun daga lokacin da ayan nan ta sauka Allah yana yin shela da duniyar yahudawa cewa su yi imani da abin da ya saukar yana yin shela da duniyar kiristoci su yi imani da abin da ya saukar. Akan sami kiristoci da yawa tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zuwa wannan wurin nawo ana samun kiristoci da yawa suna musulunta kai bal mafi yawanci ma za ka iske masu musulunta kiristoci ne mafi yawanci saboda tsakaninsu da musulunci shinge ɗaya ne da Allah ya tabbake su wannan shinge guda ɗayan ya kauce sai mutum mai musulunta za ka iska duk kusan masu musulunta za ka iske ai kirista ne da mafi yawanci su ko yahudawa tun daga zamanin manzo Allah har ya zuwa wannan wunin namu samun ba yahudan da zai zo ya karɓi addinin musulunci wai sai an tona ko a zamanin manzo Allah daidai ku ne ga manzon Allah ga mu'jizar ga abubuwa na haske kirkiri amma ba su karba ba ya zuwa yau amma dai matukar in aka yi wa'azi za a iya samun wanda zai shiri to wa'azi ya zama dole kamar yadda Allah ta'ala ya kisa fa zakir in nafa'atin zikra ka rika yin wa'azi matukar dai idan wannan wa'azi yana yin amfani ko shekara nawa za a yi a samu mutum daya ya musulunta to za a ci gaba da wa'azi ko shekara nawa to abinda na saukar din nan shine alqur'ani imani da alqur'ani shine ka yadda da duk abin da yazo cikin alqur'ani na daga wato fuskoki na shari'a da fuskoki na labaran gaibu da fuskoki na abubuwan da za a yi nan gaba na sakamako dole imani da alqur'ani ya kunshi waɗannan abubuwan duk labarin da qur'ani ya bada ka tabbatar da cewa da gaske ne duk wata shari'a da alqur'ani ya zo da ita ka dauka ka tabbatar da cewa ita ce gaskiya abinda ya saba wa alqur'ani na daga dokoki yadda ake kirkira yanzu kowace ƙasa ta zauna a zo a sha shayi wani su sha giya a yi zaman majalisa ko in ce a yi zaman wasu wai wai wai matsana ta zauna ta tsara wasu dokoki wanda ku za a rika zartarwa a ƙasa sawa'un kundin tsarin mulki ko ko kundin dokoki irin na kotu to a nan gurin akwai haɗari guda uku wanda ke tunkara duk wani musulmi dole idan ga inda ake shari'a da littafin Allah ga kuma wani kotu inda ake yin shari'a da sabanin abin da yake littafin Allah to kai musulmi ka kai inda ake yi da littafin Allah na biyu idan babu ko ina sai dai wani abin da ba na littafin Allah ba kuma yadda kusan yanzu haka ake a kasar ko inda ake cewa na littafin Allah ne kusan rabi da rabi to shi kuma duk wani hukunci da za a yi wanda yake ba na alqur'ani ba to ka kudurce a zuciyarka cewa wannan abin inda ya saba wa alqur'ani a lura da kyau to wannan abin ba shi bane daidai na qur'ani shine daidai to sannan ka iya kubuta daga kalmar kafiri amma matukar ko kai waye ka dauka ga wani hukunci sabanin na Qur'ani kuma ka dauka shine daidai na Qur'ani ka ma'ana shine kuskure kenan ko wannan shine maslaha na Al-Qur'ani kamar wani yayi ne na da wallahi mutum ya tashi ayi to wanda kuma aka ce malamai sun yi dogon bayani wanda ya dauka da na Qur'ani da wanda ba na Qur'ani ma daidai suke wajen kawo maslaha da zamowa daidai shi ma dai yana nan kan kalmar kafirci amma wanda ya dauka wannan abin da ya kawo wani abu ne na je kana yi ka tunda an tsara shi kuma a kasan nake a bisa larura na qur'ani ne daidai amma a bisa larura zan je a yi min haka to shine malamai suka ce wannan ne kadai zai kubuta wannan abubuwan guda uku da na faɗa mutum ya dauke su da muhimmanci da tasiri saboda suna da haɗari wurai da gaske to shine ma'anar ku yi imani da abin da na saukar sannan kuma Qur'ani kaga ya gaggata duk wasu littattafai da suke kafin ka duk wani hukunci wanda yake kafin sauka alqur'ani hukuncin da ke cikin wani littafi in dai wanda ya shafi tauhidi ne da aqida to qur'ani ya zo ya ƙara tabbatar da wannan abin amma shari'a ita wannan dama babu annabawa guda biyu a zamuna mabambanta da suka zo da shari'a iri ne dama babu kowanne kamar yadda manzo Allah alaihi salatu wassalam yake cewa nahnu ma'ashir al-anbiya'i abna'u 'allatin dinuna wahidun wa shari'atuna mukhtalifa mu jama'an annabawa kamar ƴaƴan tirata muke wanda za a ce uba daya addinin mu ɗaya ne kamar yadda za a ce ga wasu mutane uwansu daya amma shari'a mu kuma ta sha bambam za ka ji wannan an ce a shari'arsa a sujada ba laifi ba ne kamar zamanin annabi yusuf ko wa rafa abawai da al'arshi fa farru lahu sujada kamar auren ya da kanwa mun karanta a zamanin annabi adam haka yake amma yanzu kaga in kai shi zina ne haramun amma cewar Allah ɗaya ne Allah shine mai ji mai gani masani mai iko mai mai kante da sauransu wannan kowane annabi ya zo ya tabbatar da tauhidi da alqur'ani ya gaskata duk littafin da yake kafin sa kuma Allah ta'ala ya ce wala takunu awwala kafirin kada ku kasance farkon wanda zai kafirce cewa alqur'ani duk wata gaskiya ka kiyaye kanka ka zanto kai ne farkon wanda zaka fara fada shi ta ina ba san gano ne in dai ka san abu gaskiya ne ko ba za ka yi ba za ba shi ka ce to kar kai fada ya zanto kai ne ka buɗe dagar fada da gaskiya to duk wanda suka biyo bayan ka ka zama ka zama kai ne liman a wannan fada da gaskiyar suka zama mamu a gare ka wallahi ka dawo kanka babbar fitina lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kira mutane zuwa ga musulunci kira na farko a wajen kan dutsen safa ya tattara mutanen makka da kabilun su duka sai ki da ce zan ce muku yaki runduna ta biyo ta bayan dutsen nan za ta yaƙe ku za ku yadda suka ce i za mu yadda domin ba mu taɓa jarraba ƙarya a tattara da ke ya ce to inni nazirun lakum bayna yadi azabin shadid ni ina yin gargadi gare ku akwai azaba da za ta biyo ba idan ba a ruwa kowa ya shiru sai Abu Lahab shine ya fara fada da gaskiya ya tashi ya tsikara hannu ga ma'aiki ya faɗi maganganu marasa daɗi wai shi dan yana ganin shi ai kamar wan baban annabi ne matsayin annabi dan su ne yasa ya tashi ya faɗi miyagun maganganu da Allah Abu Lahab ta yi mai daɗi har yanzu yau Allah kada ya san adadin miliyoyin musulman da za su karanta tabbat yada abi lahabin wal ab to na'am ko kai ba za kai ba za a saukar ma tabbat yada ba idan kai bada da gaskiya a farko amma tabbat yada ta badini tana nan ba za a saukar da ta zahiri ba amma ta badini shine la'anar Allah za ta tabbata akan me yin fada da gaskiya sannan kuma ita gaskiya ko an yi fadan da ita karshe ba a cin galaba ana wahalar da gaskiya tabbas sai kamar ta mutu har waɗanda suke fadan da ita ke tunanin kamar sun murje ta amma wallahi wata rana sai ta san kuma sai ta yi galaba to Allah kada ka zarrabe mu da yin fada da gaskiya duk inda gaskiya take Allah ya ce musu farko zan so farkon mai kafircewa da wannan da wannan alqur'ani domin za ku zawa kanku musiba kuma kada ku musanyi dan amfanin duniya kankani a madadin ayoyi na wannan Allah ya faɗe shi da malaman ahlul kitab da kuma kowane malami ma karka yadda wani abu na duniya ya rine idan ka ka koya wata aya ta Allah karka yadda da haka idan mutum yayi haka duk abin da za a baka iyakacin amfanin shi duniya shi kuma wannan boye boye ayoyin Allah din a madadin wani amfanin duniya ga yadda Allah ya ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas bil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-ayyun duk waɗanda suke koya abinda muka saukar na hujjoji da shari'a bayan mun bayyana da shi a cikin littafi suka ki faɗa saboda wata manufa ko san girma ko san kuɗi ko kara ɓata ma wani yalla bai ko wani mai rawani kara ɓata mashari a boye gaskiya Allah ya ce waɗannan Allah ta'ala ya la'ance su ko mala'iku masu la'ana ba duk sun la'anci waɗannan masu boye gaskiya ne da haka manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa a hadisi sahihi cewa afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin ta'ir mabibicin jihadi shine ka je ka faɗi gaskiya a wajen wani sarki a sarki ne a zalimi ka je ka faɗa mai gaskiya amma ana so ka idan za ka yi magana da shugaba ka tausa harshen ka ta yadda zai karɓi gaskiya ne ba a so ka da wani shugaba ka karɓi ka ji tsoron Allah haka ake kana kana kana zani ba ka ake yi ai Allah ta'ala shi ya aika annabi Musa ko da annabi Harun ya aika su wajen Fir'auna amma sai Allah ya ce fa qula lahu qawlan layyina idan kun je ku gana ku ga mai magana mai taushi la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha wannan shine wa iyaya fatakun ni kadai za ku ji wannan wa iyaya fattaku shine abin da malaman nahawu suke cewa wato taqdimu ma haqqu ma haqquhu ta'khir idan aka gabato da abin da a haƙƙinsa ya kamata a jinkirtar da abu to yufid al-hasar yana gwada takaituwar abin kamar da Allah ta yi kai fattaku ku ji tsoro na kadai to da kalmar za ta iya ɗauka kuma ku ji tsoron wane da wane da wane amma tun da ya kawo wani yaya a farko sannan fattaku to yana gadon ne kaɗai za ku ji tsoro na Allah ta'ala ya ba mu ikon takawa shine bin umarni da kuma a, kaucewa hali wannan shine tsoron Allah ba tsoron Allah mutum ya rika kafkafa ya rika tsoron Allah yake a dokokin Allah bin su da kuma hannuwa da hannun Allah Allah ta'ala ya ba mu yi na'am
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون
Allah ta'ala ya ce wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun sannan kada ku rika sudanya gaskiya da ƙarya kuma ku rika kar ku rika koya gaskiya alhali kuna sane wannan ita aya ta kunshi abubuwa guda biyu kar ka yadda kana gauraya gaskiya da kuma ƙarya amma asalin ta ita ma kan yahudawan ta sauka shine cikin littafin at-taura akwai maganar Allah wadda ba su canza ta ba tana nan yadda take akwai kuma maganar da suka canza suka rubuta ra'ayoyinsu to sai Allah ya hana su wannan kaga ita maka- maganar Allah ai gaskiya ce wannan kuma abin da suka kirkira suka rubuta daidai da soyayyen rayukan su kaga shi kuma wannan ƙarya ne to Allah ya kitsa ku faɗi iya gaskiya kawai saboda matukar za a faɗi gaskiyar kadai to kuma sai an bi manzon Allah saboda wannan gaskiyar ta sabobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ruwaita daga cikin wanda ya musulunta a cikin su shine ah, Abdullahi bin Salam daidai fadin Allah allazina atinahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu su ahlul kitabi sun san manzon Allah yadda ka san sun san yayayen su sai ki cewa to ni wallahi na san annabi bayan ya musulunta ba na san manzon Allah kamar yadda na san dana yace kai wa ma'arifati li Muhammadin ashad sanin da ne wa annabi Muhammad ya fi tsanani fiye da yadda na san dana yace li anna waladi kad takunu ni ummu domin ai dana zai yiwu ba dana bane mahaifiyarsa ta haife ni game da shi a wada ta samo shi a layi ta zo ta rinjigo ta sai nawa ne amma sabobin da na karanta na manzon Allah su wannan tabbata haka suke. ina ba ta an gane wannan da yasa Allah ta'ala yake to ku karanta iya na Allah kawai wannan soyayya soyayya rayukan nawa ku basu shine wala talbisu haqqa bil batil kar ku rika koya gaskiya alhali kuna sani akwai guraren da kuma har yanzu fa a bible da da at-taura wanda ake cewa tsohon alƙawari da tsohon alƙawari da sabon alƙawari akwai abubuwan da duk canje canje da aka yi inda za a basu inda za a karanta su a yadda suke bayan an tattauna ne to kuma sai an musulunta akwai su da yawa har yanzu to ta haka irin wannan kuma koyewa ake yi kuma sai a kifa ai za ka ji duk wanda ke sauraron fada fada da fasto fasto idan ana cikin irin wannan wa'azozin da soci in an yi karatu an yi karatu sai kaga an ce to mu yi addu'a ko ba su faɗi mu yi addu'a ya ce Allah muna roƙonka a sunan Yesu kaza kaza kaza to wannan mu yi addu'a din ma'anar shi mu yi sallah amma ba in aka ce sallah haka asiri da sun ko za a gane su ai kenan musulmai ke ce yin sallah kaga a zo a karɓa addinin musulunci amma kawai sai a canza kalma a ce mu yi addu'a Allah ta'ala ya ce kar ku koya gaskiya alhali kuna so to duk inda haɗa ƙarya da gaskiya take alqur'ani yana yin kashe da ka aiwa koda abubuwa kake saidawa na saidawa kar ka ɗauko mai kyau ka haɗa da mai kyau kana kana saidawa ka gauraya yadda za ka yi wa mutane a kamar ba sada da ɗauka din mai kyau wata rana ma'aiki alaihi salatu wassalam ya shigo kasuwa yana duddubawa sai ya samu wani kayan marmari a kasuwa ga yanan an ajiye sai ya sanya hannunsa can ciki yana ɗago hannun sai ga hannun annabi alaihi salatu wassalam a jike sharkaf ima yake ki sa ma haza ya sahiba ka me nake gani me wannan ya kai mai sai da wannan kayan abinci yake ya rasulullah asabatu sama ya ma'aikin Allah ruwan sama ne ya same shi ma'ana sai aka rihe mai ruwan sama aka bayyana da mai busasshe kaga wanda yazo ya siya a haka me ya siya busasshe gaba da alhali kuma gashi kan kasa yana dikakke ne ina yake ki sa afala taj'aluhu shin me ya hana ka sanya shi a sama domin mutane su gani sai ki sa ku sani man gashana fa laysa min duk wanda ke mana irin wannan algushi to wannan ba namu kuma yana daga cikin tudanya ƙarya da gaskiya shine bashin irin wannan ka rika ɗaukar wani abu wanda yake ga yadda yake sai ka ƙara mai wani abu kamar masu sai da manja za ga suna ƙara koko ko ko wani nau'in abu wanda ke ƙara wa mantarsa ko wani abu mai wanda dai ba ƙa'ida ba ha- ba man tabbaci ana mata ƙare-ƙare ta ƙara yawa duk wannan shi ma an cuɗanya gaskiya da ƙarya saboda shi wannan ƙarin da aka yi ba ba gaskiya ba ne shi asalin manzar in ita ce ita ce gaskiya misali kyau na buga da manza ba ina ne ita kadai ba wata rana sai da na'umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yana kasan yana yawo a titunan madina yana yana kamar bincike ya ga suwaye masu yin laifi ya hukunta su to ne da ya tsaya kofar wani gida sai ya ji wata mata tana tattaunawa da yarta matar abin da take cewa nono suke sai da ke ya ta ɗauko mana ruwa mana mu ƙara cikin nonon nan a motsa shi a gauraye sai yare ita take cewa a da ba ki san Umar dan Khattab al-Amirul Mu'minin ba ya hana gauraya nono da ruwa ba ya ce a daina sai uwar take cewa kai Allah kale shi ai ina Umarin yake ai baya nan gurin kawai kawo mana ruwa mu ƙara sai ya take cewa shi kuma sai na Umar wai yana ji ya ce take cewa to ai idan idza kana Umaru la yarana fa rabbu Umara yarana idan hai- har Umar baya ganin mutum ubangijin Umar ai yana ganin mu. daga nan sai mahaifiya sai tur sai shiru aka wuce a shi irin na Umar ya lura da wannan gidan sai daga baya ya turo mutane yana so a aura wa ɗansa Ubaidullahi ina tunani idan ban manta sunan ba yana neman a aura mai ƴar wannan gidan ma'ana wannan yarinyar mai wannan halin na ba ta yadda a haɗa abu mara a haɗa ruwa da nono ba kuma cewar idan Umar baya gani ai ubangijin Umar yana gani kaga wannan alama ce ta me ta tsoron Allah wanda kuma wannan shine quality din da ake nema wajen auren yan sultan a samu mace mai mai- mai addini mai jin tsoron Allah wajen in- kuma hakan ya faru domin za a samu a, tarbiyya da tare da ita kuma da zira'a ta gari ana tsara haka to ita wannan din ta sanadiyyar ta ne aka sami cikin halifofi aka sami Umar bin Abdul Aziz ta hanyar zira'a aka samu halifa adali wanda duniya ta kafirai da ta musulmi da ta mai shaida adalci ta zira'ar wannan yari mai wannan yari da irin na Umar ya nemi auren sa Allah ya hana a rika dore gaskiya da ƙarya ko a rika dore gaskiya da hali mutum yana sani Allah ta'ala ka ba mu iko haka na'am wa aqimu salata
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين Allah madaukakin sarki yake cewa wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in ku tsaya da sallah kuma ku ba da zakka kuma ku yi sallah tare da masu sallah da yahudawa ake asali ku tsaya da sallah su ba da zakka su daina cuwasuwar addini irin yadda suka kau da sallah cikin addinin ku zo ku tsaya da sallah ku rika kuma ba da zakka ku yi sallah tare da masu sallah wannan abubuwa guda uku ne kuma a bayyana an umarce su rika yin sallah an umarce su rika bada zakka kuma su zo cikin jama'a su rika yin sallah tare da masu sallah su ne al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma a daidai nan gurin wannan sallah da zakka da aka kawo su a hadis haka Abdullahi bin Mas'ud ko Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma ɗaya daga cikin su yake cewa abubuwa guda uku sun sauka a haɗe duk wanda ka yi baka yi ɗayan ba ba za a tsara to cikin su ya faɗi wannan ya ce Allah ya ce ku tsaye da sallah ku ba da zakka idan mutum yana tsaye da sallah amma baya ba da zakka to sallah shi ba a sassa ba ne haka nan kuma idan mutum yana yin zakka amma bai yin sallah a to nan ma zakkar ta shi ba a sassa ba ne dole sai an haɗa su a haɗa Allah yake yawan faɗin su wa qimus salata wa atuz zakata wa yuqimu salata wa yu'tu zakata za ta yi ahad ita sallah na ga ibada ce ta bi- ta jiki ko ita kuma zakka ba ibada ce ta aljihu to haka idan mutum ya cikin ya jaraba jikinsa ya yadda ya takura wa jikinsa musamman irin sallar asuba wanda manzo Allah ya ce duk wa- duk munafiki baya iya fitowa sallar asuba haka manzo Allah ya faɗa ba zai iya fitowa ba. ko ya so ya fito ba zai iya ba. to kana jin daɗin bacci kana son ka yi baccin amma ka taso ka haƙura kaga an zarafi jikinka in dukiya ce kana son dukiyarka kamar ka lashe ta a ce sai ka raba ta arba'in duk shekara ta ba da kaso ɗaya kaga an mutum ya haɗa wannan ai alamomin imani sun tabbata a gare shi wannan shi ne sai kuma ku yi sallah tare da masu sallah ita ma ishara ta zuwa ga falalar sallar jami'i sallar jami'i kamar yadda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama tana fifitar sallar mutum ɗaya da lada ishirin da bakwai wani ku ya ce da yanki ishirin da bakwai sai ke cewa yadda abin yake a wani dogon hadisi wanda al'imam nawawi ya kawo shi cikin riyadu tsari yake cewa yadda abin yake tun farko idan mutum ya yi alwala bayan ya gama duk takun da zai zuwa masallaci za a ɗauka mai daraja a yafe mai tsuri duk takun da zai har yanzu kuma idan ya je kafin liman ya zo ya zauna yana jiran sallah Allah zai rubuta mai yana ta sallah matuƙar jiran sallar yake haka manzo Allah ya faɗa kuma idan aka yi sallah din ta jami'i mutum ya zauna yana wasu zikirori ko ya zauna a masallaci in dai alwalarsa bata karye ba in ji manzon Allah to mala'iku za su yi ta mai addu'a suna cewa Allah ka gafarta mishi Allah ka yi masa rahama Allah ka amshi tubar shi ba za su daina bada haka ba har sai alwalarka ta karye da Allah ko iya nan gurin kan ya ka faɗa sallar mutum ɗaya da zai yi a gidansa da wannan ina gani a ba gani sun aka sallar dare ita ce wadda manzo alaihi salatu wassalam ya umarce mu yace kuma shedan idan kana cikin dare kana sallah a cikin dare to shedan zai wahala ya iya zuwa ya bata ma sallah amma idan ka ware yadda ka san kura idan ka zo tana neman dabbata ka ware sai ta kama ta ta shaƙe ta ba wanda ya sani ta tafi da ita tunda dama dabba ta ware canje amma in in garke na a haɗa guri ɗaya kura za ta ji tsoron ta zo nan gurin to haka shi dai in an taru ana sallar jami'i yana jin tsoron ya zo ya bata sallar wani amma idan ka ware kana taka kai kadai to yana karfafuwa ya iya zuwa ya zo ya bata wa mutum sallah da haka sai mun kula kwarai da gaske sallar jami'i wani malami mai hikima kuma ni irin wannan hikima ta shi tana ban sha'awa yace da a ce musulmai malamin kuma dan wannan zamanin amma ya riga ya rasu a rubutu na garbutin shi yace da a ce musulmai suna baiwa masallatai mahimmancin gidajen kallo da an samu babban shi za ka iske idan za a yi wani match na kwallo da Allah mutane sukan zo wannan match din ne a shiga gidan kallo kafin a fara ko bayan an fara amsa za a fara karfe tara misali kafin tara saura minti goma kowa ya zauna inda yi idan a ta yan labarai kowa gidan ya cika saboda kowa so yake me a fara a gabansa amma shi masallaci ina wani sai ya ji an ce Allahu akbar sannan ma zai dauki buta ya alwala akwai irin wannan mutane da dai samu ya samu raka'a ɗaya ko biyu kaga alwala ita ma ba a- ba a cikin nutsuwa zai yi ta ba. wani kuma ko yayi alwala a'a ya shigo masallacin wannan takun da zai a rubuta mai lada a dawa mai daraja a yafe mai zunuban kuma ya samu ladan ana rubuta mai cewa yana ta yin sallah ba zai yi wannan ba sai ya koma jikin wata katanga yana labarai da wani sai ya ga an ce a daidai ka sauta nan zai shigo kaga ya rasa wa kanshi wannan sauraron liman din da zai samu wata falalar wanda ko gidan kallo ba irin wannan kima ake ba shi shi tun kafin lokacin ma da za a fara kowa ya shiga an taru an yi rum kowa yana jiran kawai a ce ai an buɗe talabijin din lokacin da ya a fara eh shi kenan sai a fara an fara a gaban mutum to sallah ita ce a haƙƙo da aima wannan a zo a cika masallaci sosai ya zo to ana jiran neman saboda shi ba ma jiran banza ba ne wata ai jiran jira ne wanda yake na san rai na banza bai da wata ma'ana in baka samu zunubi ba ne ba dai za ka samu lada ba in in har baka samu zunubi ba Allah ya kyauta baka samu zunubi ba kuma dai za ka samu lada a nan gurin amma kuma ka yadda ka je ka zauna ka jira har sai an fara a gabanka so da ka ga wannan malami Allah ya saka mashi da alheri domin ya faɗi magana bulala ce ko me zafi kuma musamman ga ahalin kallo din amma ga wanda ba ahalin kallon ba wanda wato zai koma gefe guda ya ki shigowa masallaci sai ya ji an tada sallah da haka lalle ayi sallah ta Allah ba sallah akwai falala kamar yadda manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa na'am
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون Allah madaukakin sarki yake cewa a ta'amuruna an-nas shi kuma ne ya karanta a ta'amuruna an-nas ko da ruwayan warash a ta'amuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taquluna al-kitab afala ta'qilun wannan aya tana da sababin nuzul wato dalilin saukarta dalilin saukarta an ce su yahuda din saboda duk ayoyin da muke karanta din nan duk asalin su yahuda aka saukar a kan kan yahudawa ne Yahudawa suna hada mutanensu su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan sai ga wani ya gano gaskiya ya bi annabi din a cikin su to ku- in sai ga yana ce sai su rika cewa usbut ala din muhammadin fa innahu haqqun ka kansu ba ai ba komai tunda dai har ka gane da kanka to ka tabbata akan addinin muhammadin domin gaskiya ne amma wasu ba su bi ba sai Allah ta'ala ya masu wannan bulalan mai zafi yace atamuruna nasa bil birri yanzu ku rika umartar mutane da aikin alhairi shine bin manzon Allah a tabbata akan bin sa watan sauna an fusakum ko kuma kuna kyala kawunan ku kuna mantawa da kawunan ku ma'ana kuna kyala kawunan ku ku ba ku bi manzon Allah ba amma kuna ce ma wani ya tabbata gaskiya ne afala taqilun shin ba za ku yi hankali ba da ku gane cewa hankalinku bai maku amfani ba a nan gurin wannan asali yahudawa kenan to amma kuma har yanzu tana amfani kan kowa inda za ka umarci mutum da wani abu to ka daure ka fara yi. musamman wannan kalubale ne na wanda zai dauki ko lasbika ko bai dauki lasbika bai sai mutane su rika yin kaza to ya kamata shi ma ya fara yi magabata haka su rika yi al-hasan al-basri رضي الله عنه أنا ما جلس سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وصلى وسلم عليه يا شيء da na so zan yi wa mutane wa'azi kan ‘yanta bayi, kuma ni ban taɓa ‘yanta bawa ba, sai da na tara kuɗi, na wani kaina na sau bawa, na ‘yanta, an gane ko? Ya zanto na ‘yanta bawa sannan na fara yi wa mutane wa'azi a kan su ma su ‘yan tabawa ga faralanta manzan Allah ya ce kaza ga shi ga shi ga shi in mutum ya ‘yan tabawa duk wata gaba ta ka Allah gaba ta shi yadda ka ‘yan ta Allah zai ‘yan ta dukkan gabobinka daga shiga wutar jahannama ga su na hadisa iri iri to sai da ya ‘yan tabawan sannan ya samu damar yin wannan wa'azi kuma an ce idan mutum yana yin haka Allah ta'ala zai sanya wa'azin shi ya rika tasiri a zakatan mutane ina fata an gano wannan wani mai hikima yana cewa a wato ya ayyuhal nake cewa mai farko abin da suke cewa farko ya ayyuhal mu'allimu ghayra mulu Allah li nafsika kana zatta alim la tanha an fi'lin wa ta'ti mithlahu arun alayka idza fa'alta azim wani mai a cikin waƙe baitocin suna da tsawo amma iya nan da iya kawo cewar ya kai ya ayyuhar rajulul muallimu ghayrahu shine ya kai mutumin da ke karantar da wani kana cewa yayi kaza ya bar kaza ina ma dai a ce ka fara aiki da wannan abu kar ka hana mutane wani mugun aiki kai kuma ka zo ka rika yin sa aibi ne mai girma a gare ka idan kana yin haka har a cikin har a ranar lahira saboda a'udhu billah Allah ya tsare mu ma'aiki ya ba da labari ‘yan wuta za su ga wani ƙasaitaccen malami a cikin wuta Allah ya tsare mu Allah ya sa ba da mu ba idan su ga sai ce ya ce wani ba kai kana umarni da alhairi ba kana hana abin ya sai ta yi haka ne ina umarni da alhairi amma wani ba na yi kuma ina hana ku mummunan aiki ni kuma shi nake yi dama kuma sun same shi ne ɗayan hanjin cikin sa kamar yadda ya zo cikin hadisin duk an fito da su an makalkale su jikin wasu abubuwa yana ta zagayawa yana ta dawafi ga ayan hannun cikin sa kamar igiya duk an zaro ni sannan sannan sai ya gaya masa haka to kaga duk wani wanda zai wa'azi kenan ya kiyaye kanshi ya hattara matakar gaske farko duk abin da zaka faɗa ya zanto wa'azi ne ga kanka farko kenan sannan ya zanto wa'azi ga mutane duk abin da ka hana farko ya zama hani gare ka kai kanka sannan ya zama hani ga mutane to idan kana yin haka ai shi mai wa'azi ba annabi bane dole wata rana zai saba wa Allah wata wani ubannin kun ba zai ba idan kana iya ikon ka babu sharadin a ce wai dole ba za ka yi wa'azi ba sai kan abin da kake aikata ba sharadi bane wannan ko ba za ka hana mutane ba sai abin da ka hana ka daina a'a misali Allah ya tsare da za a samu wani malami Allah ya jarrabe shi misali da shan giya ko zina yana yi Allah ya tsare mu duka to ba hujja bane duk in yazo wa'azin zina yake a'a yayi ta kamar yadda Allah ya hana shi ma kuma ya kokari ya bari in yazo wa'azin shan giya yayi da aya da zafi da komai ko da mutane za su rika kallon shi fa shi ma fa yana sha a'a ya zafi ya zafafa sosai wasu za su iya bari ta sanadiyar shi ma kuma yana iya bari ta sanadiyar faɗin da yaje yana yi malam namu in nace malam ina nufin liman Allah ya kara mashi lafiya ya kasance akwai wani wani labari da ya ba mu ya ce an yi labari wani malami ne mai karantar da matan aure yana tsanantawa sosai kan a daina zina a daina a daina a daina yana zabafawa sosai kuma kaga ai gaskiya ne ko to rannan shi kuma sai ta ta afka mai yaje ya fada ma wata mata kuma tsautsayi ya sa aka kama shi aka kama shi kuma aka rika jan shi ana dukan shi kan layi wannan cikin ɗaliban shi na matan aure sun zo wucewa sai suka ashe malam ne yake ta shan mamaki ana ta dukan malam kuma ana cewa gashi nan zina yake sai suka tsaya suka tambaye su ce akramaka Allah wai ba kai bane kake yin wa'azi cewa zina ba ta da kyau sai ce ah mamaki sai ku dakata masu duka a dakata yace to yanzu yanzu din da ku ga abin da ake mun bai ƙara tabbatar muku da cewa zina ba ta da kyau din ba inda mai kyau sai za a zo ana wulakanta da haka ai rashin kyanta din shi ya haifar da wannan matsalar har yanzu ina nan cikin wa'azi na hausa na ba ta da kyau ana nan ba ta da kyau ku nisance ta ni ma ɗin da ne kun ga matsalar da na fada ai to zarfi wulakanci kaskanci har yanzu ba ta da kyau ba mai kyau ba ce to da haka wannan su ne matakai guda biyu kai iya kokarin ka wajen nisanta duk wani hali da kuma kokarin bin umarni inda mutum ya zame kar ya ce kun ba zai wa'azi kan wannan abu ba a ba sharadi bane kai wa'azin sosai wata rasila kai ma ta sanadiyar haka Allah yana iya tausa zuciyarka ka daina to Allah ta'ala ya kiyaye mu daga irin waɗannan wala tulbisu al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata wa rjumu ma'a baqi atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun sai Allah ta'ala ya ce wasta'inu bis sabr wasta'inu bis sabr was salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al khashi'in Allahu akbar Allah ta'ala ya ce wasta'inu bis sabr was salah inna Allaha ma'as sabirin أنت إن الله مع الصابرين إن الله مع الصابرين يا ذو ɗaya bayan ɗaya a cikin alkur'ani so ɗari haka masu rubutun harfi suka ce wasta'inu bis sabari ku nemi taimako akan a'a ga Allah da nisantar hanin Allah ta hanyar haƙuri wasu malaman haka suka ce a fassara shi kan zahirin haƙuri wasu kuma suka ce a fassara shi da azumi azumi ku nemi taimakon Allah ta hanyar nisantar hanin da bin umarni ta hanyar azumi saboda ita azumi shi azumi zama ne a cikin yunwa zama a yunwa yana ƙara wa zuciyar mutum laushi in ta yi laushi za ta bi umarnin Allah za ta nisanci hannun Allah ina fatan gano kuma al-imam al-ghazali cikin littafin shi na ihya ulumuddin ya kawo hadisin da ma'aikata cewa as-sawmu nisfu sabr as-sawmu nisfu sabr shi azumi rabin haƙuri ne duk wanda ya tsaba da azumi za ka iske shi kuma zai iya yin haƙuri da wasu abubuwa tunda ya haƙura da jin kishi ya haƙura da yunwa to abubuwa da yawa zai iya danna zuciya tunda ya saba mata da danne ta tana son kaza a kibata to ta sanadiyar haka mutum zai iya nisantar hannun Allah ko zuciyar na so in dai ya training ɗin kai kan shi akan azumi kuma yana tuno cewar azumi dama training ne na nisantar hannu ga zuciya tana son abu sosai tana kallo kuma a hana ta to haka mutum ko zinarta yana kallo yana so kuma ya ƙi ya hana ta in shan giyan ne yana kallo kuma tana so a sha ya hana ta in wani cin hanci ne da rashawa yadda ya mana kafin zuwa ƙasar nan kuɗin ne yana so yana kallo kuma ya ƙi ɗauka saboda a tirenin ɗin azumi ya yi wa kanshi wannan tirenin ɗin shi ne wasta inu bin sabari ku nemi taimako ta wajen ɗa'a da nisantar hani ta hanyar azumi wasta lashi da kuma ta hanyar sallah ya zo cikin ruwayoyi da yawa na hadisi an ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza hazabahu amrun badara ila salah manzo alaihi salatu wassalam idan wani al'amari ya danyi mai ba daidai ba ya ga zai shiga wani yanayi wanda yake ba mai daɗi ba sai ya yi gaugawa ya yi sallah ya roƙi Allah ya yi mai wannan haka manzo Allah ya kuma kun ma haka haka ya kamata saboda ai ma'aiki yana yi ne dan mu koyi da shi in ka ga wani tashin hankali ya taso ma maza maza matakin ka na farko emergency kenan ko dauko mutaye alwala shiga kai lafiya raka'a biyu ka roki Allah wannan musibar da kin ka zo ka Allah ya tarwata to za ka gani kuma Allah zai tarwata ta insha Allah ta'ala wasta'inu bis sabri was sala inna Allah ma'as sabirin hakika Allah yana nan tare da masu hakuri to wannan na fassara mana ita ammatan yadda ya kamata mu gani to asalin kuma ayar tana magana kan Yahudawa malaman su idan neman girma da neman kuɗi ya gagari ku shiga musulunci saboda wannan to ku rika yin azumi mana zai karya muku sha'awa ku dinga za ku iya watsan musu da girman ku zo ku aishi musulunci kuma za ku iya watsan musu da kuɗin su zo ku aishi musulunci asalin aya kenan game da Yahudawa da suka ga akan Allah ta'ala ya sa mu dace na'am na'am wa innaha lakabiratun ita sallah lakabiratun wata abace wata abace wata abace mai nauyi illa 'ala al-khashiyin sai dai akan waɗanda zakatan suke natsuwa idan sun zo yin sallah din duk wanda ya dauki sallah a matsayin filasti ya kosa a gama in aka yi kabbara ya kosa a ce assalamu alaikum to sallah wata abu ce mai nauyi a kansa amma duk wanda ya dauki sallah a matsayin ganawa da ubangiji ya san kuma girman Ubangiji, yake da ma'arifa na sanin Ubangiji, yake kuma jin daɗin sallah ɗin. Wallahi, in an fara sallah ba zai so a bari. Ai, ta ga faru a nan, din ahalari. Me yake cewa wala ta turke shaitana, ya la'abu bi kalbika, ƙarshe da haƙe cewa wa ya hare maka millar zafi alwari sala. Ƙarshe shaitan in ka bar shi yana wasa da kai a wajen sallah, har sai ya kokari ya hana maka jin dadin sallah in fa aka yi dum zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mutane duk ba a nishadi saboda sun sabai zuciyar ka take da imani sai ma yake ya ce rawihna biha ya bilal in ya ga lokacin cikin sallah yace bilal zo dan ka hutar da mu mana ka sanya ma rayukan mun nishadi mana ta hanyar sallah kira mana sallah a zo a yi a zo a yi sallah dan a samu nishadi to da haka haka ake so mutum ya zauto sai sallah ba za ta zama ta yi nauyi gare shi ba in ya dauke ta ganawa da Allah yanzu ganawa da siyaman ma kadai na local government ko gwamna mu dauki dai gwamna ya dan fi girma ko aka ce za ku gana da gwamna za ka so da a ce ganawa ku minti sha biyar ne da a ce ganawa ku minti uku ce wanne ka fi so minti sha biyar ko za ka ga mai duk kusan bukatunka amma na minti uku kila kan kusurin wani abin ma ya sallame ka to haka wa inna halaka biratun wannan shine fassara farko akwai fassara ta biyu to wa inna halaka biratun ita sallah abu ce wacce take mai girma girman ta ya kai girma girman ta ya kai da kafire ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah a musulunci to ba ka da wani rukuni kuma sai sallah shine mafi girma daga nan ina fata an gano wannan الله تعالى يتبعه الذين يظنون
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم
Allah madaukakin sarki ce zai sifanta waɗannan masu natsuwar zuciya din da tsoron Allah a cikin sallah wanda da masu Allah ya ce kad aflaha almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un mu'minai sun raba wata su ne wanda in su zo cikin sallah suke samun natsuwar zuciya daga cewa sallah ce za ta kwantar masa da hankali to Allah ya ce ga wasu mabin nasu allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim su ne waɗanda suka suka tabbatar domin malaman ulumul qur'an sun ce in ka ji zanna a qur'ani kuma akwai anna a gabanta to tufidul yaqin tana ba da fa'ida tabbaci ne ba zato ba kuma karka ce waɗanda suke su ne wanda suke yin zato a su ne wanda suka tabbatar da cewa annahum mulaqu rabbihim cewa su dinnan masu haɗuwa ne da ubangijinsu wa annahum ilaihi raji'un kuma cewa su dinnan masu komawa ne zuwa ga ubangijinsu wannan aya ta faɗi rukuni ɗaya daga cikin rukunan imani shine al-imanu bil ba'th al-akhir ko al-akhir shine imani da da tadawa ta ƙarshe dole musulmi ya yarda akwai ranar lahira kuma za a busa mai rai mala'ika israfi Allah ya bashi kaho a hannunsa har yanzu yana nan ya hura ya gumtsi iska sai bai hura har yanzu kuma sai kawai yake jira ya hura kuma in ya hura gaba ɗaya duk mutanen duniya kowa sai ya sai ya mutu wanda suka suke da raya wannan lokaci zai ƙara hurawa kuma ma'aiki ya ce ma bainan nafsa kai da arba'un tsakanin busa ta ɗaya da ta biyu shekara arba'in bayan an yi shekara arba'in in za a yi tashi din nan bayan Allah ta'ala ya sa an yi ruwan sama duk kowa ya hada jikinsa a ƙasa domin akwai wani kashi da ake cima shi azabun zanab a bayan kowane ɗan adam yake shi wannan baya rufewa na kowa ko na kabiri to kuma shine zai zama kamar iri na ɗan adam in aka yi wannan ruwa mutum zai dinga tsana ya koma yadda yake sai dai rai ne kaɗai babu to wannan ƙaho shi yana tare da wanda zai busa na biyu yana tare da wasu huje-huje adadin rayukan dukkan halittun Allah kowanne akwai hudar da rai ne a gurin da ya hura duka rayukan za su fita su koma dukkanin masu su sannan kuma sai a tashi kuma kowa zai tashi tsirara ba riga ba wando ba takalmi haka ba Allah ya faɗa kai ba ko kasiya ma ba ba ka hadisi ne nana isha ce ruwa sau a ta ya rasulullahi wayo kunya akwai kunya maza da mata a haka yanzu kuma ake ce ke ai lamarin ya fi ƙarfin wai maza su rika la'akari da mata ko mata su rika la'akari da maza ina abin ai ya wuce nan gurin biyu Allah ta'ala ya kare to dole mutum ya yarda da ranar tashin alkiyama sifa ce ta masu imani duk wanda bai yarda za a tashi ba to wannan cikin aƙidun musulunci manya-manya ya rubuta guda ɗaya kuma ba za a kira shi musulmi ba in dai bai yarda za a tashi ba ina fata an gano wa annahum ilayhi raji'un ya bani
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم na'am وأني فضلتكم على العالمين
Allah madaukakin sarki ya ce ya bani Isra'ila sunu ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin ya ku bani Isra'il ku tuno ni'imata wacce ne ni'ima a gare ku kuma cewa ni din nan na fifita ku akan dukkan talikai amma talikai sun fa na zamanin ba na kowane zamani ba Allah ta'ala ya musu ni'ima da yawa daga cikin ni'imar akwai tseratar da su daga fir'auna akwai kuma a wato ɗaya halakar da shi kan shi fir'auna to da ai dan ka gudan wa maki maki matakar yana nan kuma ai ana sa ran wata ran kila zai iya kama to an tseratar da su kuma sai aka kuma halakar da shi sannan kuma sun yi wata tafiya doguwar tafiya Allah ta'ala ya rika saukar masu da soyayyin ƴaƴan shila da kuma zuma darba suna sha kuma Allah ya sanya takalman su da tufafin su ba sa tsufa tsawon wannan shekaru da suka yi suna tafiya sun yi shekaru ya kai arba'in arba'ina sanatan ya siyo da fil'af kuma Allah ya sauka masa da asaura a cikin alluna da kasir alqur'ani babu littafi mai kima kamar asaura babu inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur mun saukar da asaura cikin ta akwai shari'a akwai haske kuma an ruwaito cewa tana da wato ainihin surori dubu Qur'ani sura shi nawa ɗari da sha hudu to ita a taura tana da surori dubu kuma kowace sura tana da aya dubu kaga aya ayoyi in mutum ya iya lissafi ayoyi miliyan ɗaya ke to amma shi alqur'ani ayoyinsa dubu shida da da bai wuce ɗari biyu da wasu yan yan kai ba cewa dubu shida da ɗari shida da sittin da shida wannan kuskure har ma mutum ya ɗauki wannan dubu shida ne da ɗari biyu da ko talatin ne da ɗan wani abu haka ba dai tantance ba amma dai da ɗari biyu ne da ɗan wasu kaɗan haka amma kuma ƙur'anin ya ga a tawara tare da ne fi rauka sama to da shi ƙur'ani littafi ne na shari'a da mawajira cika kuma littafin wa'azi amma ita a taura littafin wa'azi ne da ibada ta ba mawajira ba wani ai samu ba ya sa ma suka dinga kirkira suna ta canzawa ba yanzu a samu wani mutum komai hikima shi ya kokarin canza qur'ani ya gani in zai iya kana yin naka za a gane ba ma ba ma kana qur'ani bane ko kana yi za a gane ba kana qur'ani bane wa anni faddaltukum ala alamin wa taqu yawman واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون Allahu akbar Allah madaukakin sarki yake cewa ah, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yansarun ku ji tsoron zuwan wani wuni wannan wannan wunin shine ranar tashin alkiyama la tajzi nafsun an nafsin shay'an wanda wata rai ba ta iya isar da wani abu ba ta iya isar da wani abu game da wata rai kai ba ma ma wata rai ko wata rai ba annabawan Allah ba cewa suke nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake kowane hatta annabi Isa duk da darajarsa da ka cire manzon Allah suwar sawa da annabi Ibrahim da annabi Musa sai annabi Isa to amma shi ma kanshi idan aka bude wutar jahannama ma'aiki ya ce zai ce ya rabbi nafsi nafsi la as'aluka maryamal lati waladatni ya Allah ni ma wata kaina nake ko Maryam din da ta haife ni ban ban ce kai mata komai ba ba an fara tsira ta kuna kaga nabi tawa da darajar sa ana ce mashi ruhullah ko amma ba sai ina gani ina ga kai kuma sai ya ga cewa shi ba kar ma ai maganar mahaifiyarsa shi dai ya tsira ne ta kuna alaba shi in ya tsiran daga baya a dawa ai magana da haka la tajzi nafsun an nafsin shay'an wata rai ba ta iya isa wa rai wani ko na abu kowa ta kai shi yake wala yuqbalu minha shafa'a ba kuma a karba masa wani ceto sai iya wanda Allah ya so yayi ceton sai kuma iya waɗanda al- Allah ya so a ceta kuma wala yuqbalu minha adlun ba kuma za a karban masa wata fansa ba ita ce adlun din mutum a ce ya bada wani abu a- a- a fanshe shi a nan duniya ga ai komin laifinka in kana da sama sai ka sha ko sai ka sha ko in kana da kuɗi da yawa sai a hukunta ka to a duniya kenan shi Allah bai karɓar rashawa bai karɓar cin hanci to me ma za ka bada me za ka bada me kake da shi wanda kowa ya je ba kawai tare da shi wala yukhadhu minha adlan wala hum yunsarun kuma su dinnan ba za a taimake su ba to ku ji tsoron zuwan wannan wuni na'am
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون مكشف عظيم الله أكبر صدق الله العظيم الله تعالى يسوى إذ نجيناكم من آل فرعون ورقة سنواكم يا يندا muka tseratar da ku daga mutanen fir'auna da shi fir'aunan mana wa agara kana haka din ne kuwa ya sumuna ku su al'azab wanda su su fir'auna din nan suna ɗanɗana muku mummunar azaba sai Allah ya bayyana da ita yace yuzabiuna abnaakum wa yuzabiuna abnaakum suna ta yayyanka ƴaƴanku maza wa yastahayuna nisa'akum kuma suna barin karkace suna raya suna barin ƴaƴanku mata dabba wanda ya isa ya raya sai Allah suna barin su wanda wanda za ta bari ta wanda za ta rayu ta rayu suna barin su to waɗannan Fir'auna ya haka ne saboda bokayensa sun ce mashi inna mauludan yuladu fi bani isra'ila yakunu sababan li zawali mulki za a yi wani yaro a bani isra'ila shine sanadiyar tafiyar mulkin ka to ce ce duk wani yaro da aka haifa a bani isra'ila a kayanka to Allah yana cewa ku tuno fa yadda na sa aka yi haka yadda ya dinga muku haka amma na na na tsayar da ku a wa fi zalikum a cikin wannan tsayarwa din bala'un azim akwai ni'ima mai girma haka zama haka mutum zai ji akwai ni'ima mai girma min rabbikum daga ubangiji in aka dauka min zalikum wa fi zalikum din cewa tsayarwa ne in ko aka ce wa fi zalikum cikin abinda fir'auna yake maku dan shi ma ana fassara bala'un azim akwai bala'i mai girma yadda yake yanka ƴaƴan kanana min rabbikum daga ubangiji ku tarraba sai mai girma Allah ta'ala ya sallata makiyin ku yake maku haka to ku tuno da wannan ni'imar da ya maka to Allah ta'ala mu ma ni'imomin da kai mana muna godewa Allah kuma kai ta ba mu ikon tsara gode maka a kan ni'imomin da kai mana Allah kuma ka tsaro mana ni'imar ka zahira da baɗina Allah ka tsara yalwata mana ni'imominka duk wata jarraba wacce ba za mu iya ɗauka ba a wadda muke iya ɗauka din Allah ka yaye mana Allah ka kusan mana Allah ka sanya mana cikin ka sanya mu cikin da'iratul lutfi billahi rasul azam sallallahu alaihi wasallam magabatan mu da malaman mu Allah ya gafarta musu da riga mu wanda kuma suka rike mana Allah ka kawar kashe mu da mu da su Allah ka karo mana alhairai da wanda ake samu a wannan wata cika Allah ka babu duk mai wata bukata ta alkhairi Allah ka biya mashi duk wanda ke da wani damuwa a ransa Allah ka yaye mashi wanda ke da wani mara lafiya ko shi da bai da lafiya Allah ka ba mu lafiya gaba daya Allah ka tsarkake mana zukatanmu Allah ka tsarkake mana dabi'unmu Allah ka tsarkake mana ayyukanmu ka sa mu fita da kalmar shahada da zahir rasul azam sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah za mu bada minti daya idan akwai tambaya in kuma babu shi kenan sai a in akwai tambayin babu ta shi ke na yawan wani mai tambaya yake cewa an yi maganar yan tabawa da zuciwar ma'aiki ya faɗa maganar al'asar basari ne nan ba musu bai yan tabawa bai fara wa'azin yan tabayi ba sai da ya samu ya siya ya yan tana ya siya yan tana sannan ya dinga kawo hadisi na farnan yan tabayi cewa cikin hadisan ma'aiki ya ce duk bawan da ka yanta Allah zai yantar da gabobinka a madadin gabobinsa da ka yanta Allah zai yantar da su gabobinka daga wuta ya ce to yanzu mai mutum zai yi wanda ya shafi wannan shi ma cikin karatukan manufanin nan na karanto wani hadisi in ban mance ba ba mance ba so ba yake yana cewa ina mamakin wanda yake sayan bayi ya yanta su amma ba ya iya sayan ƴaƴa da al'ayyarsa da kyautata wasa an gane ko kyautatawa mutane za ka riga yi wannan shi ne kuma kyautatawa ba tariya ba ka je ka samu mutum daga kai sai shi ka taimake shi ya ci alhairi ɗari bis ɗari fiye da ka zo ga wanda ma aka bashi an gane ko Allah ta'ala ya ce in tubudu sadaqat fa ni'im ma hi wa in tukfuha wa tu'tu al fuqara fa huwa khairun lakum in kun bayyana da sadaka to ma dalla da ita dan wani zai iya gani shi ma ya koyi in ba ku tariya a ranku ba amma in mutum ya tariya kuma ta rushe ko me duk alherin da za a zo a yi shi a fili in dai dan kayi da dan a ce kai wani yana alheri yana kaza za ka da rara ko da za ka ji wanda zai abu ya bayyana to ya hattara matuƙa kar ya sariya in ya sariya duk yawan yanayin alheri to ba lada sai dai ya samu ladan addu'an mutane kamar yadda mun shayin bayani kan wannan amma ba ladan shi aiki za ka alheri za ka kai wa mutane shi ne zai zama matsayin wancan kamar yadda hadisi ya nuna Allah ta'ala ya samu dace kuma alherin kar mutum ya zama abinda ake cewa inuwar giginya yawa ka taimaki yan uwanka na jikinka sannan ka taimaki makwabta da sauran al'umma ba kai ta taimakon mutane na can nesa ba yan uwanka suna ta wayo Allah wayo Allah in kai haka manzo Allah ya ce ba ma za a karba ba dan ba ba dan Allah kake yi ga yan uwanka kuma suna cikin wahala kuma kana gani ka ki taimakon su wanda kai ne a hako da ka taimake su sai ka je can nan nesa kai ta taimakon su to su waɗannan ba wanda su suka fi cancanta ka taimake su hadisi ne na manzo Allah kar ma wani ya ci magana ta magana ce ta manzo Allah cewa duk wanda yake da yan uwa rauna na an gane ko wala yusulu ilayhi wa yasrifu sadaqatahu ila ghairihi fala yaqbalu Allahu minhu sadaqatahu aw kama qala sai ya rika juyar da alhairin sa zuwa ga wasu to Allah ba zai karba ba domin yana gwada ba dan Allah yake yi Allah ta'ala ya rada ba mana subhanakallahumma wa bihamdika